للفاتح بما حمده والخاتم بما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم فسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خبائل رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانزله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين shafi na nawa to shafi na uku kawa'idi muna mu zai zama shafi na hudu wa ilihin nan lawazin lazimai suna bibiyar su ma'ana sifofi matabbata gabatin Allah su ne na fiye garabi koruwar bukata wajibin lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala wa nafi wujudul fi'li da koruwar wajibcin aiki wajibin lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala wa nafi tasiri bi quwwatin da koruwar neman taimako da ƙarfi wajibin lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala wa nafi tasiri bi tabi'in koruwar neman taimako da ɗabi'a wajibin lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala wa hudusul alam da faruwar talikai alam duka abin da ba Allah ba duk wata halitta ana ta mata alam jam'in su al'alamuna sai za mu yi to alhamdulillah rabbil alamin ubangijin talikai to su talikan nan Allah ne ya samar da su su din fararu ne shi kuwa Allah kadimi ne madawwami ne bai da farko sun kuwa fararru ne to faruwarsu wajibin lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala sunanta ba'adu ma yajibu lillahi min sifati anan ne shashin abin da yake wajaba ga Allah min sifati na sifofi intaha ya kare wa ilihal abdani kishiyoyi da tana bibiya kishiyoyin wajibabu su ne muhali ko mustahidu abin korewa alhamdulillah sai mu akadari shafi shafi na sha nawa shafi na sha hudu akadari wa sunanuhu sunnonin alwala gasilul yadaini ila alku'aini wanke hannaye guda biyu zuwa wuyan hannu inda shuru'i yayin tarawa wal madmadatu da kurkurar baki wal istinshaqu da shakalwa wal istinsalu da facewa wa radu masi ra'asi da biyo da shafar kai wa masul uzrain da shafar kunnuwa guda biyu wa tajdidul ma'i da sabunta taɓa ruwa da huma ga kunnuwa guda biyu wa tartibu da jerantawa bainal fara'idi tsakanin farillai waɗannan su ne sunnoni na alwala abin da yasa gasurul yadeni na farkon nan ilal ko ainihin maka inda shuru'i yayin haɗuwa cikin hala alwalam ko da ka wanke hannayenka a bayan gida ko da ka ci tuwo ko ka yi wani aiki ka wanke hannayenka ba datti ko daga kogi ka fito hannunka ba datti yanzu ka zo yin alwala to sai ka wanke su sunna ne shi yasa ake cewa inda shuru'i a wajen farawa ko ka wanke su a baya yanzu in ka zo fara alwala sai ka maimaita wanke su to alhamdulillah sai ne bai a cima wuje zo ba to izziya shafi ɗari da ashirin da nawa ɗari da ashirin da tara ina za mu tashi wa amma mahalluhu amma kaga mahallin kasaru fa kullu salatin ruba'iyya dukkan wata sallah mai raka'a hudu adraka waqata da matafiyyar riski lokacinta fi safar cikin halin tafiya to ita ce mahallin da ake yi wa ƙasar za a ƙasara ta daga raka'a hudu ta koma raka'a biyu fala ya kasuru suba matafi baya yin ƙasar sallar asuba yayi ta raka'a daya walal magariba haka nan magariba ba a ƙasarun ta ayi raka'a biyu ko ayi raka'a daya ko ayi raka'a daya daya da rabi dan babu rabu raka'a ina fata an gane azhar da la'asar da sallar isha sune mahallin kasaru sallar asuba da sallar magariba wannan ba mahallin kasaru bane wa yaqsuru fa'idatu safari mutum yana rama tseraliyar sallar tafiya yana yin kasaru sallar da ta tsere masa a halin tafiya a lokacin da yake yin kasaru sai ya manta wata sallah bai yi ba sai da ya dawo gari ya fara cika sallah sai ya tuna to in ya tashi rama ta zai zai rama ta ne sallar kasaru ko da a gaban gida yake yana cika sallah sawa'un daidai ne qabaha ya tashi rama kwanta fi safar cikin halin tafiyan ne aw fil hadari ko a cikin zaman gida bayan ya fara cika sallah ya tuna zai rama ta ne sallar kasaru kama yutimmu al-hadariyata kamar yadda kuma yana cika sallar zaman gida yayi ta cikakkiya raka'a hudu allati tarattabat bi zimmatihi wa tatajiru awiyan fil hadar cikin zaman gida wa safar da tafiya ina fata an gane sallar da take ta zaman gida ne ya manta bai yi ba sai da ya fita tafiya yana yin kasaru sai ya tuna to zai cika ta ne cikakkiya ina fata an gane yana ramakon sallah ne yadda ta wajaba a kansa in raka'a biyu ce wajibinsa a halin tafiya in ya tashi rama ta raka'a biyu zai rama in raka'a hudu ne wajibinsa a zaman gida in ya tashi ramako zai cika ne kamar da mai ahalari ya ce maka sawa'un kana hinal qada'u fi hadarin aw safari daidai ne lokacin da zai ramakon yana cikin halin tafiya ne ko ya zaman gida ba ruwansa da halin da yake ciki yanzu a ita sallar dai a wannan hali ta tsere masa in ta tsere shi a halin da yake kasaru ne to in ya tashi lamakon da zai lamata safariya sallar tafiya wa in kanat hadariya an ta zama sallar zaman gida ne lokacin da ta tsere masa qadaha hadariya zai lamata sallar zaman gida ko da lokacin halin da yake ciki ya saba wa zaman gidan ko halin tafiya ويتدعو القصر نية إقامة أربعة أيام نية إقامة أربعة أيام نية زمن قانا هو إسهاي إن لم تتوج موضوع أولي يتدعو القصر ينا ينكي قصر بطين يفعل تلك السنة ينا ينقصر saboda ya cika sharaɗi nisan ya kai mil arba'in da takwas to amma in ya shiga wani garin da zai yi kwana hudu niyyarsa zai kwan hudu a garin zuwa sama to zai fara cika sallah har sai ya yi gaba ko ya dawo baya zuwa gida sannan ya fara yin kasaru a hanya ina fata an gani alhamdulillah sai ne ko a jirgin sama ne in dai kilomita in ya kai kilomita saba'in za ka yi kasaru a hanya a ya ma wuce a ɗaya ba da kai kilomita ɗari ba mai zan ma ya kai ina ne zuwa haɗe da ko to kaga ya kai saba'in biyu ma kaga ya linka ma ɗari da arba'in duka ya kai burniwa ma ya kai burniwa ta kai ɗari daga nan zuwa gurbiya ko to tsakanin guri da gurbiya a ce da kake rubiya talatin ba goma sha biyu ko ko a jari to ta zama tasa'in kenan ko ko a ce da kai saba'in ba daga nan zuwa guri da mota da jirgin ƙasa da ba ka ga a daɗin ma da mahayin raƙumi da mahayin doki da na jaki da ya tafiyar kafa duk ɗaya ne ba a bambanta ba kawai dai inda za ka je nisan in dai ya kai mil arba'in da takwas magana ta tsari ko a kan me kake tafiya sai ne suna suna suna suna faɗa amma ba mu tabali ba ne wani hujjar su lokacin da maza Allah ya zo a hajjatul wada ko ko fatahu makata ne duka dai da ya zo maka bai yanke ƙasar ba har ya koma madina to abinda imam malik ya ce ai da ya zo garin makan ba a guri ɗaya ya zauna in aikin hajji ne da an aka shigo maka ai ana fita mina ana zuwa arfa a kwana muzdalifa a dawo mina a sake dawowa maka sannan a yi shiri a fitar bai zauna a gari ɗaya fitacce ba inda maka daban mina daban muzdalifa daban arfa daban kuma kowanne nisan ya kai bulaguro mai zaman kansa tsakanin kowane guri da kowane guri saboda haka yawan mali ya ce ai bai zauna a guri ɗaya ba amma duk mutumin da ya zo garin da zai kwana hudu kuma akwai hadisi wanda manzo Allah shi ya yanke wannan ka'ida ta kwana hudu hadisi ingantacce imam mali ya kashi a cikin muwadda in dai mutum ya yi tafiya ya je garin da zai kwana hudu dole ne ya fara suka sallah har sai ya tashi ya yi gaba ko ya dawo baya saboda haka wannan hadisin shi ne ya fi inganci wajen aiki da shi sai me misalin shafi na'am ɗari shida da to Allah ku kenan eh samuru gani ɗari shida ɗari shida da arba'in da ɗaya ina za a caji ina ne wala ya risu abdul bawa baya gado baya gadon ubansa da ya mutu baya gadon ɗansa da ya mutu baya gadon uwarsa da ta mutu ba zai gaji kowa ba inda shi bawa ne sai dai in ya mutu shi ubangijinsa ya gaje shi shi ma magadansa ba za su gaje shi ba bawan sai dai wanda ya mallaki wala man fi baqiyatu rizqin wala mutumin da sauran bauta yake tare da shi ko da ba bawa bane kinni ka gane ai rabin sa da rabin sa bawa in dai akwai sauran bauta ko da bukatar ne ya fara biya ko ya kusa biya in dai akwai wani abu da ya rage a kansa na wannan kuɗin fansar to idan ubansa ya mutu ko uwarsa ko ɗansa ba zai gaji shi wannan da ya karya mara fansan shi ne magaji wala yarisul muslimul kafira musulmi baya gadon kafiri ko da ɗa da uba ne wala kafirul muslima wala kafiri baya gadon musulmi shi ma ko ɗa da uba ne wala bunu akin li ummi wala ɗan ɗan uwa li ummi shi ma baya gado shi ɗan uwa li ummi dai yana gado amma ɗansa baya gado amma ɗan ɗan uwa shakiki da ɗan ɗan uwa li aji wannan suna gado wala jaddu li ummi wala kaka na bangaren uwa ita dai kaka mace da ta haifi uwa tana gado in ba uwa amma shi kaka na bangaren uwa da namiji baya gado wala mai wala ummu ummu abil ummi wala uwar uban uwa ka gane shi kaka na wajen uwa ba ba an ce baya gado ba to in babu shi akwai uwa da ita ba mace bace to ita ma ba za ta yi gado ba dan saboda namiji ya ratsa amma ummu ummil ummi wannan za ta yi gado uwar uwar uwa akwai uwa akwai uwarta ba da uwar da ta aiki uwar uwa idan ba uwar babu uwarta da uwar uwar uwa ita za ta yi gado Delin ko ya taɓa sama in dai duk mata ne ba namiji za ta iya saukowa ta yi gado kamar uwa amma matsalar su wannan namiji ya shiga eh ummu abin ummi wato uwar kaka na wajen uwa uwar uban uwa ko ba uwa ko babu uban uwar ba za ta yi gado ba dan saboda me kan nata da za ta ci gado a dalilinsa shi ma baya gado shine uban uwa din wala ta rusu ummu abin abi uwar uban uba ba ta gado ma'awaladiya tare da ɗanta abin mai yi uban mamacin ka gane yayi idan babu shi ne babu uwa to za ta yi gado ita kaka ta wajen uba kaka mace wacce ta aji to kakar uba ake nufi ummu abin abi shi shi abul abi ba shine kaka ba uban uba to uwarsa ba ta gado idan kaka yana nan na wajen uba ko kuma uban uba yana nan shi ma hajibi ne gare ta amma idan babu uwa babu uba babu kaka ɗan da ɗan nata ita to za ta zo a ba ta gadon kaka wala ta nufi wala ta nufi iswatin li'ummin ma'al jaddi bil aji ‘yan uwa li'ummai ba sa gado ma'aljajin al'abi tare da kaka na ɓangaren uba, za mu maɗa zumun ce kaka na ɓangaren uwa ba ya gado. Yawwa, shi yana da sakin shamaki na ‘yan uwa li'ummai, abin da ya bambanta su da ‘yan uwa shaƙiƙai da li'abbai. Shi shaƙiƙi uba da ɗa da jika ne kawai suka yana shi gado. Shi kuma ɗan uwa li'ummi da uba da ɗa da jika har da kaka. suna hana ɗan uwa da ummi gado ma kanu ko ya suka kasance su ɗan uwa da umma ko maza ne zalla ko mata ne zalla ko maza da mata ne ɗan uwa da umma in dai akwai kaka to ba sa yin gado wala ma alwalad ɗan uwa da umma ba sa gado tare da ɗa na mai mutuwa wa waladin waladi da ɗan ɗa shi ɗa ko shi kan nan zakaran namiji ne kanar walad ɗan ya kasance an kunsa ko ya mace ce in dai akwai ya kaga shi ko da titi da li'abi ya ba ta hana su gado ko ko yar da ba ta hana su gado tunda su azubai ne shi ko wannan ba zai asirci ba in dai akwai abin da mamacin ya aika mace ko namiji to dan uwa ummi baya gado ina fata an gane wala mirasa lil ikwati ma al aji to alhamdulillah kun gane inda za mu tashi lil ikwati ba babu gado ga ƴan uwa maza ma al'aji tare da uba ma kan ko ya ko ta ke kai wala ni rasa lil ikwati za mu tashi sai me sai hashiyatul alawi shafi na nawa hashiyatul adawi shafi ɗari biyu da ashirin da biyar to har yanzu ba mu kai da biyar ba a mun kai da biyar yawwa wasani eh abu na biyu daga cikin abubuwan da suke wajen ta taimama a dalilin rashin ruwa ko abin da yake hukunci rashin ruwa a tara ilayhi bi qawlihi mala ya ishara gare shi da fadin sa yake wa in ya isa minhu idan matafiyi ko mazaunin gari ya ɗebe kauna daga samun ruwa ai min wujudil ma'i daga samuwar ruwa ya ɗebe kaunar samuwar ruwa aw min idraki fi lokaci ko fa ya ɗebe kauna daga dukkan ruwan na a cikin lokacin sallah ba da kalabi bayan ya nema tayammama fi awwalihi sai ya tayammama a cikin farkon mukutar ai fi awwalil waqti a cikin farkon lokacin mukutar tunda ya tabbatar yayi yakini ya daje kauna ba zai samu ruwa a cikin lokaci ba istihbaban ga mustahabbi eh ba dole ne wai sai ya a farkon lokacin ba amma mustahabi ne tunda dai ya san ruwan ba zai samu ba kawai yayi alwala yayi sallah a yayi taimama yayi sallah da tasu da lahu fadilatul waqti domin falalar yin sallah a farkon lokaci ya kasance gare shi da annal fadilata bi anna fadilatal ma'i domin falalar yin alwala da ruwa kadi ya isa ya riga ya ɗebe kauna min ha daga gare ta tunda falalar alwala kasar alwala ta wuce mama falala alwala ne alwala ce aka ce in ka wanke fuskar ka duk zulubin da kai ɗiba da idan ka ka wanke shi idan ka wanke hannu duk zulubin da ka taba da hannu yawon haka na in sai kurkurar baki duk zulubin da harshe ya furta ka zubar in ka wanke kafa duk inda ka taka ka je na zunubi zunubin nan an wanke shi amma taimawa ba inda aka ce an kai shafa ka shafe zunubi to kaga mutumin da ya rasa wancan falalar to kare ya ga kuma falalar yin sallah a farkon lokaci ta tsere masa shi yasa mala ya ce maka li tahsula lahu fadilatul waqti saboda falalar yin sallah a farkon lokaci da kasance gare shi da Allah fadilatul ma'i domin falalar samun ruwan alwala wanda zai wanda za ta tsarkake shi daga zunubai kari ya isa mina ya riga ya ɗaiɗe kauna daga gare ta wa kazalika haka na hukumu man galaba ala zanni adamu wujudi fil waqti wa haka na hukuncin mutumin da yayi rinjaye a bisa zatansa adamu wujudi yayi rinjaye rashin samun ruwan alwala fil waqti a lokaci shi ma an so kare bar halalan farkon lokaci ta tsere masa yayi taimama a farkon lokaci والثالث قولي نأكو أشار إليه ما لا يهوني قليش بقولي ده فرد ذلك وإن لم يكن عنده منه علم وإن إذا عنده علم سني sanin ne sanin samun ruwa lam yakun da kasance ba inda hu ai almutaymin a wajen ne yin taimama minhu ai min alma'i daga ruwan sanin ruwa zai samu ko ba zai samu ba babu wannan sana a tare da shi a wannan dajin bai san inda ruwa yake ba a wannan hanyar bai san a ina ake samun ruwa ba ba yi da wani masaniya game da samuwar ruwa ko rashin samuwarsa da an ya kuna ya kasance mutaraddidan yana mai taraddadi fi wujudi cikin samuwar ruwan to ta yammama ya yi taimama ya yi sallah fi wasadi a cikin tsakiyar bukutani bifati shi ne wasa'i لأن قول لأنه اسم domin alwasat suna ne walaysa bi zarfin ba ba zarafi bane ka gane ai in zarafi ne sai a ce wasfi alwasatu ka gane ai qur'ani ma ba cewa yayi da annakum ummatan wa kadan ko da ta ummatan wasdan ba kaga wasatun ya zama na aki ne na ummatan ummatan wasaɗan saboda haka ake karanta shi fati shi da annahu ismun wa laysa bi zarfi walau kana zarfan da wasatu ya zama zarafi ne da kana da ya zama to sakinu sin abun daurewan sun istihbaban ga musahabi shi ma ba dole ba yana nufin taimam bi wasatihi istihbaban da yake mama a tsakiyar lokaci shi ma ga musahabi والرابع قولي له أشار إليه يا ينوني بلجي بقولي ديك وكذلك هكذا يتيمم متى فينا أن تيمم في وسطه سنعكي اللوكة دي استهبابا كمستهدي إن كاب إن يجد ولن ألا يدرك الماء في الوقت بزيل السلوان الولاء قوان كان جنبا في اللوكة صلى ربا ورجاكم أجيش بدا يايك أونا أن يدركه زيل السكتش في أتكي shi ma dai kamar mutarashidi ne yana tsoron ba zai samu ruwan nan ba kuma a wani gefe yana ƙaunar samuwar ruwan haka za ƙarrara ruwa ka nan mai risala ya tabbatar da shi al'amal muradabi abin da ake nufi da wannan kafa Allah ya jiri kalma fil waqti wa raja'a yudrika fi shine al-mutaraddid wanda yake taraddadi fi luhuqihi cikin riskar ruwa ƙa'ilan yana mai faɗi cewa la farqa bainahu wa baina ma qablahu babu bambanci tsakaninsa da wanda ya gabace shi wanda aka ce lanna kun inda minhu ilmun wanda bai da sani game da ruwa shi ma wannan da yake sanin sanin bai yi amfani ba domin kafa Allah ya bi kalma a waqti kuma wala ga an yudi ka kaga shi ma ya zama dai da shi da wanda bai da sani duk ɗaya ne la farqa bainahu wa bain ma qablahu ala al-mazhab al-mazhab al-malikiyya wa qarrarahu ya tabbatar da shi ala anna al-murada abinda ake nufi da wannan na ƙarshen alka'ifu warraji ka gane ai abinda ake nufi almurada arraji mai kauna samun ruwan kadai wanda babu tsoro a ciki fa qala to sai mu tashi wa kalamin muallif ko alhamdulillah sai mu askari shafi نعم شافي لا لا نعم شافي إلى أربعين ديدي آه دون كي أربعين دقيقة إلى إلى لا شافي شافي إلى أربعين دقيقة وعلامة الطهري أتسرى تجي دقا سمع قرشنك وعلامة الطهري علامة ألكي نجنن هيلا aljufufu shine ƙeƙasa ƙeƙashewan farji ya zama babu jinin babu danshin jinin kamar yadda mai ibiya ya kawo maka sifar yadda ake gane aljufu ya ce da an su da kilal mar'atu kirkatan fi farji ha ba fa ta kurujuhu ja fatan laisa alaiha shay'un min ad-dami wannan shine ake masa aljufu aw al-qasatu al-bayda'u ko kuma alama ta biyu shine ruwan ƙasa wacce take fara kowanne yana ɗaukar tsarki na yankewar jinin haila wa yumnawaduwa ana hana takun mai jinin haila qabla ya kafin wankan ta wai dan ta ga aljuku ko ta ga alqasatul bayda eh wancan tsarkin ana nufin tsarki na yankewar jini amma bata halatta ga miji ba bai halatta ta yi sallah ba har sai ta yi wanka azumi ne shi bai da alaka da wanka ka gane inda jini ya dauke mata kafin alfijir ta kudura niyya shikenan ko ba ta yi wanka ba sai ba alfijir azumin ta ya inganta shi da bambanci shi azumi bai da alaka da wankan haila daukewar jini shi yasa ake cewa alamatu tsuhuri saboda duba da hukuncin azumi daga jini ya dauke ta tsarkaka za ta iya yin kullu niyyar azumi ta wayi gari alfijir ba ta yi wanka ba amma ba dama ta yi sallah ba dama a take ta ba dama ta yi dawazi a Ka'aba ba dama ta dauki alqur'ani qabla gusuliya kafin wankanta fa in fa'ala idan mijin ya aikata yayi jima'i da ita qabla gusuliya asima yayi zunubi kaga anan ita ba dora mata laifi ba ba ce akai fa in fa'alat ba asimat eh inda ita dai za ta ga misali da nake ciki jini ya ɗauke amma fa bai yi wanka ba idan duk da haka ya yi ƙarfin hali ya take ta ba ta yi wankan ba to ita dai ta kukuta tunda ta gaya mar asima ya yi zunubi wala kafara ta alai amma babu kafara a kansa sai dai istighfari kenan tun da an ce ya yi zunubi zunubi ne maganin sa istighfari amma ba wata kafara da aka ɗora masa sai ya yi sadaka da zinare ko rabin zinare wala ba sa babu laifi bil istimta'i da jin daɗi na sha'awa bi a'aliha da saman jikin ita mace mai jinin haila mijinta ko ubangijinta an baiwa ne daga cibiya zuwa sama ya ji daɗi da ita na sha'awa babu laifi shaddatan alaiha izaraha amma tana mai ɗaura gyautanta a jikinta za ta ɗaura gyauto daga cibiya zuwa ƙasa shi kuma ya ji daɗi daga cibiya zuwa abin da ya sama wannan babu laifi wato jubarul kitabiyatu ana tilastawa mace ahlul kitabi alal gudul abusa wankan haila li zawji al muslimi saboda mijinta musulmi zai take ta hukuncin mijinta ne ya take ta idan irin ta idan irin ta aura ba yahude ko ba ko ba nasari ba wanda zai ce dan jinin ka ya dauke dole sai ka yanka kafin ya kake ka kafin wankan ma dama ba akwai da na ba a jikinta ba ba ta wankan da na ba eh amma wankan da na ba ba wajibi bane a kanta ita ita kitabiya dan an yi jima'i da ita ba yi da haƙƙi da zai tilasta mata sai ta yi wankan da na ba wankan da na ba yana wajawa ne akan musulmi ita kuma ba musulma ba ce amma wankan haila saboda shi an haramta masa ya taki matar da jini ya ɗauke mata ba ta yi wanka ba saboda haka ake tilasta mata in dai tana son mijin tana son ta ci gaba da zama da shi a matsayin matarsa to sai ta yi wanka duk lokacin da jini ya ɗauke mata in ba haka ba haramun ne shi ya take ina fata an gane wankan haila wajibi ne a kanta bi zawjiha saboda mijinta al-muslimi musulmi wal hamilu kaga mace mai ciki tahidu da sai jinin haila tana da ciki sai kuma jini ya zo mata na al'ada fa in ta gawo zat al'adati ya idan ta ketare al'adar ta da ta saba kafin ta yi ciki to fal mashhur al ibn al qasim qawli mashhuri da aka rawaito daga ibn al qasim in kana ba'da salatati ashhurin idan cikin nata ya kasance bayan wata uku ne ta ga jini to tamadar ta zarce inda ya dauke ba ila kan fata ashara yau ma zuwa kwana goma sha biyu wa ba'da sittati ashhurin idan bayan watanni shida ne cikin cikin ya kai bayan wata shida zuwa aihuwa sai ta ga jinin haila to idda ta shine 20 yau ma kwana 20 saboda me aqallu muddatul hamli da ma sittatu ashhurin wata shida shine mafi kalancin kwanakin da ɗa zai a cikin mahaifiyarsa za ta iya aihuwa daga wata shida to yanzu tunda an ce cikin ba da sittatu ashhurin ne bayan wata shida kai ka ga jini to yanzu babu yaƙini jinin nan na haila ne ko na biki ne tunda akwai matan da jini yake fara zuwa musu kafin naƙuda ko akwai matar da sai ta aihu jini yake biyowa baya akwai wanda ɗan yana fitowa tare da jini akwai wanda jini ne yake fara zuwa kafin ta yi naƙuda to yanzu tun da cikin ya kai wata shida kuma daga wata shida ne zuwa sama za a iya aihuwa to wannan jinin yanzu babu da yaƙini na haila ne ko na biki ne to saboda haka aka ce ishirin ne mun kwana ashirin naƙuda ba ta wuce kwana ashirin kafin cikar kwana ashirin za a gane in naƙuda ce za ta motsa ta haihu to dama dai naƙuda ne ba na haila ba in kuma ba ta haihu ba har kwana ashirin ya cika to wa ajira hal mujira imamu mujira ya gudanar da ita wa tawu da imamu zan mujiral ha'il magudanar mace mai tsarki mata aihu ba to shi kenan a kaddara jinin haila ne sai ta yi wanka ta kama sallah ko da jinin yana ne ya zama istihar ina fata an gane wannan hukuncin ne ta cikin ahalin ko kace walil hamil ba'da salata ashhuri yace kamar ta ashara yawman wa nahwiha shine na ci wata hudu wata biyar su ne nawiha sai ce wa ba'a da suka ta ashguri eh ya ce ishiruna shi ne kwana ashirin kamar da nan ya kawo ita ma wa nawiya da makamantan da bai ciki wata takwas wata tara har zuwa aihuwa to idan kwana ashirin ya cika to ana gudanar da ita mujira laha ili magudanar mace mai tsarki shi ne haɗi aka ce hamil bai ciki ba وهائل دين أنا لكم بيسألكي هي أجلاء المو هو سهود إن الله يشي وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها يكون مجراها أجلاء الورش با وجاهم ثم مجراها تونين يا رفع أميم بائر إجلاء المو مجرى الهائل أما يونتي مجرى إن بقى القرآن يونتي مجرى تكي na kamalan alhaji lawa ni mun din rufu a kofata to mujira irin na kira al kenan bismillah mujriha wa musiha inna rabbika ghafurur rahim amma kira da suke cewa majraha yawa ana karanta shi da damma da kuma fata alhamdulillah sai ne Allahu alwadu mubarak Allah ka yi musu ina ne amma kafin nan ka nemo ruwa da kuɗi can sai ka sa ita su shafi ɗari da nawa ɗari da saba'in da ɗaya to ina za mu tashi ka duba sosai da saba'in ko da tamanin ƙasa yake kallo ko sama takwas ne ko bakwai to saba'in kenan to ɗari da saba'in da ɗaya ne to alamar tawa ta canza guri ce ɗari da saba'in da ɗaya to isa mun ishara muke da ya saka ɗauke ta fitacce to ina za mu tashi albasu bahasi البحث تأمل الأسماء الأولى كنرد سوناي نفلكو في الأمثلة السابقة أتكم مثلتم مثلتك كقباتا ذا رجل شريف هذا كتاب نافع به امرأة تعتني بأولادها هذه هجرة واسعة ذان ولدان مهذبان إن هذين فائزان تاني وردتان مفتحتان إن هاتين بنتان مطيعتان أولئك التجار صادقون هؤلاء صناء ماهرون أولئك بنات نظيفات هؤلاء تلميذات لطيفات waɗannan musalce-musalce ka gane ai to amma ya ce maka ashe al'ula ta farko ita ce zaratun sharifun tajid za ka samu annaha tadullu tana nuni ne ala shay'in abu sa wani abu guda daya za kenan aw shay'aini ko abubuwa guda biyu zani kenan aw ashiya ko abubuwa masu yawa hazihi hazihi kenan ko tushiru da nake nuni ila ya zuwa gare ta fa idza qulta in ka sai za rajulun sharihun wannan mutum ne mai daraja fa inna kalimata za hakika kalmar nan ta za ta dullu tana nuni ala wujudi rajulin abu ta samuwar wani mutum tushiru da kake nuni ilai zuwa gare shi ya nuna mutumin a kusa yake ka gane ai summa tukbiru anhu sannan kake ba da labari game da shi bi annahu cewa shi mutumin nan sharifu mai daraja ne inda kace za ko ko baka nuna da dan yatsa ba to wanda kake gayawa ya ga wanda kake magana a kansa ne ke sa kace za ka gane ai amma an kace huwa to kana ba da labarin wanda baya nan amma an kace haza ko za to ismul ishara ke za ka ga maka ishara nuni kana nuna wani wannan mutum ne mai daraja shi da tushiru idan ishara kenan sannan kuma kana ba da labari bi annahu sharifun mutum ne sharifi mai daraja wa idan to yayin na hadhihi al-asma'a waɗannan sunaye al-mawdu'a wanda aka ajiye ta lil isharati domin nuni ma'arifun ma'arifa ne duk da babu alif da lamu za da haza da hazi da dukkan wani ismul ishara da ka gani a matsayin ma'arifa ne dan ga wanda kake nunawa wanda kake nunawa din baya nan ko wanda kake gaya wa bai san shi ba to dole ka faɗi sunansa sai sai ka ce zaidun rajulun sharihun ko amma tun da kace haza ko kace za to ka tabbatar wanda kake nunawa din ya sai zama ma'arifa ne ya annal maqsuda biha domin abin da ake nufi da ma'arifa mu'ayyanun wani abin ayyanawa ma'arufin abin sani ka ayyana shi wannan kuma sannan an san shi shi da ma'anar ma'arifa wai ba sai alif da lamun ba alif da lamun alama ɗaya ce daga cikin alamomin ma'arifa wani lokaci ma'anar ake dubawa la yastari kuma a gairu wannan sa ba zai yi tarayya da shi ba shi kadai ake ne za ka gane in ma zalika ce ismul ishara ne na tasniya iya su biyu kadai wani wanda ba su ba ba zai mishara isharaka ba in ka ce ha'ula'i ka gane ai ko ula'i in uku ne idan biyar ne in goma ne iya su kake nufi wani wanda ba su ba ba zai shiga wannan jam'in ba to saboda haka ya zama ismul ishara la yashtariku ma'ahu ghayruhu wannan sa ba zai yi tarayya da shi ba wa yumkinuka kuma zai zai iya baka dama kana da dama an tuzuri kazalika ka riski wannan ma'anar tamaman idraki cikakkiyar riska bi ta'ammul al-amzilati da lura da sauran musamman da jami'a gaba ɗayanta da inda aka ce za da haza da zihi da hazihi da zani da inna hazaini da tani da hataini da ula'i da ha'ula'i duka wannan in ka lura da su a hankali zai baka cikakkiyar wannan ma'anar ana magana ne da sananne ko sanannu waɗanda suke kuma labari ake bayarwa game da su domin kace tani guda biyu kake magana mata sai kace warda tani mufattaha tare kana ba da labarin bakinsa a buɗe yake duka wannan ma'anar in kai lura da ita irin wannan ma'anar zai baka zai baka mu'ayyanun ma'arufun ko mu'ayyana ne ko mu'ayyata mu'ayyat mu'ayyat mu'ayyata ne ma'arufata ne in mata ne ko mu'ayyanuna ma'arufuna ya danganta da irin jam'in da aka yi magana a kai alhamdulillah sai ne kuma rabu guda ne shafi na ɗari da sha nawa ilmar halittar sana wuya don na ba mu tashi shafi na ɗari da nawa ɗari da goma sha tara tamrinatun jarrabawa da jarrabawa da jarrabawa bayyin kullum mudafin wa mudafin ilai ka bayyana dukkan wani mudafin da mudafin ilai wa mayyizin idafatin ma'anawiyya min al-idafatin lafziyya kuma ka rarrabe mana idafa ma'anawiyya daga idafa da faziyya fi du'a il'ati cikin addu'a mai zuwa ka gane ai da a arabiyu rabbahu wani balaraban ƙauye ya roƙi ubangijinsa Allah faƙala ya ce ya ima da man la ima da lahu wa ya rukuna man la rukuna lahu wa ya mujira da'afa wa ya munqizal halka wa ya azimar raja anta alladhi sabbaha laka sawadul layli wa bayadun nahari wa daw'ul qamar wa shu'a'u shamsi wa hatifu shajar اللهم إنك مؤين المتكلين عليك وأنت شاهد شاهدهم والمدلي على ضمائرهم سري لك مكشوف وأنا إليك, وأنا إليك ملهوف إذا أوحشتني إذا أوحشتني القربة آنسني ذكرك وإذا أكبت على الأموم لجأت إلى الاستدارة بك علما بأن الأمور كلها بيدك ومصدرها عن قضائك وانا نتي الدعاء yace ya imada man la imada la ya madogarar wanda bayi da madogara ko ya imada ya majinginar man la imada la wanda bayi da majingina wa ya rukuna man la rukuna lahu shi ma dai ya rukunin wanda bayi da rukuni rukuni shine shine majingina ya mudira ba'afa ya wanda yake tserar da raunana wa ya munqidal halka ya mai tsamar da halakaku daga mahallaka wa ya azimar raja ya mai girman ƙauna anta allazi kaina ubangiji da sabbaha laka sawajul layli sawadul layl duhun dare sabbaha laka yayi tasbihi gare ka shi kansa duhu duhun daren yayi tasbihi tunda ai shi ma wani abu ne da Allah ya halice shi kuma Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ba wani abu fa kai na tasbihi tare da godewa Allah shi ma duhun daren shay'in ne yusabbihu bihamdi rabbihi saboda haka yace sabbaha laka sawadul layl kai ne ubangiji da duhun dare yayi tasbihi gare ka wa bayadun nahari kai ne ubangijin da hasken yini yayi tasbihi gare ka wa dawul qamar kai ne ubangijin da hasken wata yayi tasbihi gare ka ba fa watan ba bayan watan yayi hasken watan ba wa shu'a'u shamsi da kyalkyalin rana wa hafifu shajari da kuma kadawar bishiya ai shi ma halitta ne kadawar bishiya ba bishiyar ba ba ganyen ba kadawarta shi ma yana tasbihi ga ubangiji in kaga bishiya tana kadawa to tasbihi take wa ubangiji ita ma iska da take kada bishiya ita ma tasbihi take wa ubangijin da ya halice ta Allahumma ya ubangiji innaka mu'inal muttakileena alayka kai ne mai taimakon masu dogaro gare ka daga atawakkulu ne baya ta fala ta kilmi ila nafi tarfata ainin ba kar ka sa dogara da kai na daidai da kimtawar ido kai da dogara gare ka to kai ne mu'ina ne taimakon almuttakilina masu dogaro alaika gare ka wa anta shahiduhum kai ne shaidar su wanda suka dogara gare ka ka shaida lallai su din sun dogara gare ka ne ba da'awa suke ba kai ne shaidar su akan dogaran da suka yi gare ka wal muttaliu ala dama'irihim kai ne mai tsinkayowa ga abin da yake kunshi a zukatansu sirri laka makashuhun asirina makashuhun abin yayewa ne laka gare ka mutane ne nake iya koyewa abu a raina ko na koye a musu abu a aljihuna na ce ba ni da shi ko na koye abu a gidana na ce babu amma duk wani sirri na makashuhu abin yayewa ne laka gare ka wa ana ilaika malhuhun wa ana ni malfuhun mai neman taimako ne ilaika zuwa gare ka idza au shat idza au hashatni algurbatu idza yayin da algurbatu ba kunci au hashatini ta imauta ni anasani zikiruka zikiruka ambatanka anasani yana ɗebe min cewa idan ba kunci yasa na imauce ban san kowa ba ba ni da komai a garin bakunci ba ni da kowa ba guziri ya ta san makarewa ba ni da gun kwana ba ni da abinci to ambatanka shine yake ɗebe min cewa wa idza akamtu alal gumumi idan na fada cikin bakin ciki ka gane kifuwa da fuska shine al'inki babu afaman yamshi mukibban ala wajihi ahada amma amman yamshi sawiyan ala mukibban din wanda aka jefar da shi a fuskarsa mukibban ala wajihi ya kifu akan fuskarsa ba hadisi ya ce maka a هل يكب الناس على وجوههم أو على مناكرهم إلا حصائد حصائد ألسنتهم شيء كفاوة كفوة أكم فسكة to ni kifuwar ma da nayi alal gumuni ne ba mu kibbal ala wajihi ba da na tashi fadawa akan bakin ciki na kifu bakin cikin ma ba algabu ba algumu bakan ciki wai za a kabtu alal gumuni idan na kifu a kan bakan ciki to laja'atu ina kakewa ne ila istidali zuwa ga neman tsira bika a gare ka ilmin domin sanin da nake da shi bi annal umura cewa dukkan al'amura kulluha gaba ɗayanta bai duka suna hannunka da ni din da bakuncin nawa da bakin cikin nawa da faduwar da nayi akan bakin cikin duka a hannunka muke bi annal umura kullaha bi duka. na san dukkan al'amura a hannunka suke, wa masdarwa baramunka an ƙaza'ika ga hukuncinka ne ya Allah. Eh? A ina ne? Eh, wai da yake ilmar ɗin ne? Ya Allah? Al'azimma ɗin mai hamza ko mai ainihin, ke ragama. جمع نزمام الزمام shine ragama ai an san ragama ko doshi ake daulawa ko taguwa ha ragama mala rabiu ragama doshi ake sawa ko ko taguwa doki ne eh wato na tsumma in in an sa na karfe shine linzami ko linzami daban ragama daban eh eh masha yabo wannan ake yi amma duka ya tafi doki ba shi ma to kuma na yi na karfe a to na kaba ba na gama yawwa da na tsumma da na kaba da na gama ne eh akala ko laƙumi da akala eh shi akala ne eh akwai bambanci a sunan amma duka mun su da yana shi ma da kyana maza ta wacce tala kuma oho ba kamar linzami ba shi linzami da ba da an hau a rike ne a jiki to amma an kula kusa shi ne kana to da ba baki a buɗe ne to jaki ma na samar eh haka za ka ga fulani suna ƙaura za ka ga yaro ma ya rike ragamar jaki lalle ana sawa jaki to shine azimma jami'i na azimam to mu na mu da kawo azimma din bai kawo yake ilman bi anna umura ilman bi anna azimmati al-umuri kenan tunda mudafu ya shigo bi anna al-umura kullaha mu anamu domin al'umura zai zama shi da ismu anna mansubun kullaha ya zama na'aci amma an kawo azimmata aka ka gaba kai ma akwai azimma a to na ku ya na mu karaye ilman domin sani na bi anna azimmata al'umuri ba zai zama al'umura ba tunda azimmata ta ɗauki fata'an to kuma dama yana magana mudafun wa mudafun ilai ai yawwa kaga dole a samu azimmata a matsayin mudafun al'umur ya zama mudafun idai kaga idafa ta bayyana eh haka yake ilman bi anna azimmatal umuri domin sani na da cewa ragamar al'amura kulliha dukkanta biye duka tana hannunka wa masdaruha balamunta alqada'ika ga hukuncinka ne alhamdulillah to a cikin wannan duk cike yake da mudafun kaga imada mudafun ne man la imada lahu shine mudafun ilai rukuna mudafun li man la rukuna lahu shine mudafun ilai mujira mudafun li addafa shine mudafun ilai munqiza mudafun li alhalka shine mudafun ilai azima mudafun li arraja'i shine mudafun ilai ko tawadu mudafun li al-layl mudafun ilayhi ne bayadu mudafun li an-nahar shine mudafun ilai dawu mudafun li al-qamar mudafun ilai شعاع مضاف لي الشمس مضاف إليه حفيف مضاف لي الشجر مضاف إليه مؤين مضاف لي المتكلين مضاف إليه هو آه. ها إيه. to sai an zo a zimmata sannan ake samun mudafun al'umuri mudafun ilai alhamdulillah Amen. Babu dano nan usul. Shafi na nawa? Shafi na tis'in da ɗaya a tajin jami'u lil usul. Shafi na tis'in da ɗaya. Ina za a tashi? Muna cikin kitabun ɗahara. Za mu tashi albabun rabiu fil istinja'i. Babi na biyu cikin bayanin yin tsarki na ruwa. in an yi fitsari ko an yi bayan gari a sa ruwa a wanke shi al-istinja yayi lamba yake huwa tadhirul qubuli wa duburi shine tsarkake gaba da dubura min al-khalidi minhuma daga abin da ya fito daga cikin dubura ko daga gaba a tsarkake shi bil ma'i bil hadari da dutse istismari kenan aw il ma'i ko da ruwa istinja'i kenan audihi ma ko duka biyun a sa dutsen a sa ruwan wa huwa afdalu shine yafi falala bayan ka sa dutse ka goje kuma ka sa ruwa ka wanke wa hikmatu wujubi hikimar wajibci istinja'u inda jamhuri a wajen taron maluma limuwazabati saboda dawamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi akai manzo Allah bai ba taba gani ya je ya kewaya ba tare da ya rike abin yin tsarki ko ya je a nemo masa dutse da zai goge ba bai taba yin fitsari ko bayan gari ya tashi bai wanke ba duk da fa a shari'a fitsarin manzo Allah ba na jasa ba bayan garinsa ba na jasa bane to amma gurbin da ya fito aka shar'anta a gusar da wannan abin da ya fito والاشتراط العددي ko fil hajari da kuma dalilin shar'anta adadi fil hajari cikin dutse shar'i ne sai ya zama guda uku kamar sa ya ce amma mu a mazhabar mu an ce wa yujzi al wahid in alqa ko amma a wata mazhaba dole ne guda uku nan tunda manzo Allah ai hadisi bai mun karanta ya aika a kawo masa duwatsu uku aka kawo duwatsu biyu da kashin dabba guda ɗaya ya karɓi duwatsu biyu ya jefar da kashin dabba ya ce a nemo masa wani kaga nan maganar tana da ƙarfi ukun shine sharadi to amma idan ka samu babba fakato guda ɗaya wanda ya kai dunkula hannu ai ya kai girman duwatsu uku ƙanana to idan ka matso ka goge da wani gefe ka sake matsowa ka juya shi ka goge ka sake matsewa ka juya wani gefe kaga zai tsarkace ka kaman kai da dutse uku ne shine ma'anar wajizul wahid in alqaid ne aksar li'anna wa li'anna min bab izalati najasa domin wannan gusar da najasa a dubura da farji ko azzakari in an yi kashi ko fitsari yana daga babin gusar da najasa wa qala abu hanifa abu hanifa a mazhabin innahu sunnatun shi ba wajibi bane sunna ne in an yi fitsari a wanke in an yi kashi a wanke ko a goge da yake sunna ne lil hadisi ati saboda hadisi mai zuwa ka gane ai manista da mara falyu ce in mun je za mu ji dalilin Abu Hanifa a wasi a cikin wannan babi na istinja'i fasulani akwai fasula guda biyu al-awwal fasali na farko wanda shi za mu shiga fi adabil khala cikin ladubbai kadaituwa shine alkhala'u din haka ce khala ya kadaitu to alkhala'u din kadaituwa shine in zaka je ka kadaita ko a bayan gida ko a daji duka dai kadaituwa ne ai ba a yaye tsiraici a cikin mutane ai kaji ko mutane duk wanda zai yi kashi sai ya kadaitu ko da a daji yake ba zai tsaya inda mutane suke ba ba zai tsaya inda za a hango shi ba ballantana kuma an a tolin ne ko a bayan gida dama in ya shiga masa ya kulle wani ma sai ya sa sakata ko kaga karshen kadaituwa kenan to za a gaya maka la dubban kadaituwa domin yin bayan gida ko bayan gari an al-mujirati ibnu shu'ba an rawato daga mujira dan shu'ba annan nabiyya hakika annabi sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance idza zahabal mazhaba ko mazhabu to shi kenan idza zahaba al-mazhaba in ya tafi matafiya bi ma'ana gunda ake tafiya ayi tsugunno shine al-mazhaba anan idan ya tafi matafiya ai al-dariqa wal murad idza arada tabarruza idan yayi nufin zuwa yin tsugunno ab'ada anil nas yana da santa kabalin mutane shine ab'ada lokacin da ya nufi tafiya matafiyar da ake zuwa a biya bukata ta tsugunno to abada yana yin nisa ka gane ai baya tsayawa kusa da inda za a ganshi ko inda za a ji motsin sa sai yayi nisa a daji ko da a halin tafiya fa dama a dajin ake to zai ne zai yi nesa da inda aka yada zango ba zai tsaya kusa da inda mutane suke ba wannan ladabi ne in za ka yi a bayan gari kar ka yi a kusa da inda jama'a suke رواه أصحاب السنن ولأبي داود رواية أبو داود قوى كان النبي عليه الصلاة والسلام يا كسن إذا أراد البرازة إذن يلفهم كتابا ينجري أي الفضاء الخالي shine baraza aka ce mubaraza fito na fito ake cewa ba in ka fito kaga ka ware kenan ka ka fito kai kadai shi ma wanda in ya fito mubaraza ya ware daga cikin jama'a ya fito shi kadai sai yasa aka ce albaraza anan ai alfaba alkhali daji wanda yake mawufanci wanda babu mutane wal muradu idza zahaba ilai in ya tafi zuwa gare shi da kabi haka to dan ya biya bukatar sa ake nufi ba wai haka kawai fita ta waji ko ko sai iska ba in yayi nufin fita daji domin tsugunno na biyan bukatar dan adam in dalaka yana tafiya hatta la yarahu adam har yanda ba wanda zai gani shi ko da gurin babu bishiyoyi sosai to zai tafi yayi nisa da ba za sai an daina ganin sa sannan ya tsuguna ya biya bukatar an abdullahi ibn ja'far ibn abi dalib kenan kala yace ardafani rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya ni a bayan dabbarsa shine irdafi ya kuturta ni a bayan taguwarsa za ta yauni a wata rana ai arkabani ala daba shine ardafani aha ya goya ni khalfahu a bayansa fa asarra ilayya hadisan sai ya asirta mun wani zance yace min to ga magana kaza da kaza da kaza yace amma kar ka gaya kowa wai ba ya kama kunnansa ya mallada ba tunda shi da shi ne kaga zai gaya mar a bayyane amma zai ce masa sirri ne kar ka gaya kowa shine ma'anar fa asarra ilayya hadisan ya asirta mun wani zance na sirri yace fa la uhadisu bi ahadan minan nas an na mutu ba zan zantar da shi ga wani mutum ba daga cikin mutane wa kana ahabba masa tara bihi rasulullah sallama sai ci gaba da mahallu shayi alaihi wa sallam lafiya ya gida masha Allah a to to zo wannan dana ne a ina ka samu zo nan ka zo gida ɗani shi baban nasa ba kai ɗin ne sunansa eh imamu din ina cin gaba ɗin akwai ko babu shi kenan to yanzu a nan ka gane hanyar gida talbari to to shi kenan kansa ya juye to bari mu tashi a raka ka jikan baban gashi wane ko ko dan jikan baban gashi wane dan jikan baban gashi wane shi za ka tafi gashi to a ina nake arzafani rasulullah sallama za ta yawmin khalfahu fa asarra ilayya hadithan la uhaddithu bi ahadan min an-nas wa kana ahaba masatara bi rasulullah ya kasance mafi soyuwar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tuntuwa da shi lihajatihi domin biyan bukatarsa ta ɗan adam shine hadafin tudun ƙasa kamar tudun rerayi au ha'ishu au ha'ishu na kale ko kuma garkar dibino kasan yana da duhu shi ma ha'ishin din nan bifatatai ne abin na hadafin kai bifatatai ne hadafun shay'un wani abu ne murtafi'un mai tudu min al'ardi na kasa kalin jigawa ka san idan wata bishiya ce ko wata ciyawa in ana iska ko ka iska tana kadawa za za a iya ganin alamar ka ka tsugunna ko to amma idan aka samu duhun bishiyar da dine ka san iska ba ta kada itacen sai dai ta kada ganyen saboda dibino baya motsawa ko ko na nan Maryamu da aka ce wa huzi ilayki bi jiz'in nakalati ko ta sakal alayki rudaban jami'a wannan ai mu'jiza ce wai a nuna maka yawanci Allah in zai baka abu sai ka dan motsa amma in ba haka ba kai ka kama bishiyar dibino ka girgiza wannan muga ƴaƴan za su zuba aka ce ta girgiza bishiyar dibino ƴaƴan za su zubo mata ta kama tana tabawa sai bishiyar ta zubo a'a ai tunda babu da kyale su kai to saboda haka manzo Allah ya fi son ya samu ɗayan biyun nan amma an an rasa fa kowace irin bishiya ko kowane irin duhuwa yakan zagaya ya tsugunna amma dai mafi soyuwa gare shi wanda yake so ya samu ya tsugunna ya suturce shi wajen biyan bukata shine hadafin tudun jigawa au ha'ishu na kanin ko kuma duhun bishiyar dabinai lamba ta tara ai hayi da wuka ta garka ta dibino rawahu muslimun an anasin kala kalan nabi annabi sallama ya kasance ibada kalal khala'a idan ya shiga bayan gida wannan a gida kenan idan zai shiga tole na za a kata mu yana dutse zoban sa saboda zoban an rubuta muhammadun rasulullah kaga shi kansa muhammadu suna ne mai alfarma rasulullahi eh akwai sunan Allah a jiki manzon Allah saboda haka baya shiga da sunan Allah bayan gida eh gashi ma yace da annahu kana manqushan alai domin zoban ya kasance an yi zane a cikin annaqashi rubutu ko zane manqusha abin zanawa ne alai a zoban Muhammadur Rasulullah to in zai shiga bayan gida zai cire ya ajiye a daki sannan ya shiga bayan gida in ya fito ya dau zoban sa ya sa wa kana izara salal muluka manzo Allah ya kasance idan zai aika wasiƙa zuwa wajen salakunan duniya a wannan lokacin kamar sarkin Kisra na Farisa da sarki Kaisara na Rum katama biyu kitaba yana yin sitam bihi da wannan zoban nasa alkitabul a wasiƙa shi ka zan baya rubutu ne sai aka rubuta idan aka nade aka sa a cikin abin da za a sa to zai zoban sai yana hannunsa zai samu tawada ya dangwala sai ya buga a jikin wannan shine alamar wannan wasiƙar daga manzon Allah wannan tun ana iya Madina da musulunci yayi ƙarfi aka ci Sham aka ci Rum aka ci Faris aka ci Iraki da sauran garuruwa to kalifofin manzon Allah da wannan zoban suke amfani in aka rubuta wasiƙa ko da gwamnan su ne da yake Yaman ko yake Rum ko yake Iraki ko yake Misra to za a buga wannan su tabbin alama ne na wannan wasiƙa daga khalifan manzon Allah haka halifofin da suka gaji wannan zoba wasi ko to a cikin wannan hadisi annahu la yuzu kullu khala'i baya halarta shiga bayan gida shay'in da wala ku fi ismun Allah ta'ala wanda akwai sunan Allah ta'ala a jikinsa wa bil aula min ba da aula abin da yafi cancanta a haramta shiga da shi bayan gida alquran inda har sunan Allah an hana a shiga to ina kuma qur'ani wanda shi kansa dama inna nahnu nazzalna zikra zikrullahi sunan sa aw shay'in minhu ko wani abu na alqur'ani ko da waraka ne ko juz'i ko wani teji ko ayoyi na alqur'ani bai halaka shiga bayan gida da shi ba illa idza kifa alaihi daya sai da in an ji tsoron tozarta to kaga wannan zai shigo da abu da yawa qur'ani zai jindi kana tsoro in ka bar shi a waje zai walakanta ko za a taka ko kasar kafire ko garin arna ban san darajar sa ba kuma baka samu wani musulmi da zaka bawa ya rike ma ba to ka shiga da shi kai kashin ka ko yana aljihunka ko yana hannunka saboda gara wannan shiga bayan gida akan ka bari a walakanta shi ko kuma a sace ma to a irin wannan mutumin da ya je maka kudin saudiya kaga akwai la ilaha illallah muhammadu rasulullah a jiki kuma wani wanda ne na cewa wai guzuri a saudiya kamar jinin jikinka ne yanda ka san jinin jikinka ya kare mutuwa za ka yi to in guzurinka ya bata a saudiya ka shiga uku to in ka zo shiga bayan gida da kudinka da riyalanka da ka canja a aljihunka ko a jakarka to karka ce za ka ba wani riko karka ce za ka ajiye wai an hana shiga bayan gida da sunan Allah a'a shiga da kuɗinka saboda in ka ba wani riko baka sani ba ko ka ajiye wai za ka shiga ka fito wani zai ɗauki a cikin bayan gidan ma ake ɗauke mutum guzuri ka rataye rigar ka ma wani ta baya zai cire ta saboda yana sana'a ko kuɗi a ciki to kaga irin wannan larura sai tana halarta wani abin da aka haramta sai ka shiga da kayan da kana tsoron tozarta rawahu abu dauda wa tirmidhi wa hasanahu wa anhu dai daga shi Anas dan Malik radiyallahu anhu qala yace kana annabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza da kalal khala idan ya shiga bayan gida an ana nufi idza arada dukul al khala idan aka ce idza da kalal khala ai arada dukulahu kaji ba bai kulu ha kabla dukuli yana faɗa ne kafin ya shiga amma ba da dukuli bayan ya shiga fala ya takallamu baya zance da komai illa lid darura sai abin da ya zama larura dole sai yayi magana ba maganar karatu ko sunan Allah ba ko wata magana ma ta duniya baya yi sai abin da ya zama larura dole sai an furta kala in ya idan zai shiga bayan gida kafin ya shiga yana cewa Allahumma ya ubangiji inni cewa ni a'udhu bika ina neman tsari a wajen ka minar kubusi daga namijin dauda wal khaba'is da tamatan dauda al kubusi jam'u khabisi dukkan wani mummuna abu batacce kamar shedan da aljani al khaba'is kuma jam'u khabisa shi ma dan ine na mace mun san al khabisatu lil khabisina wal khabisatu lil khabi wal khabisuna lil khabisati to shi al khubus jamu khabisi namiji kenan shaydanu maza al khaba'is jam'u kabisa shaydanu mata rawahu al khamsatu marwayata da suka rawaice shi to alhamdulillah sai albabur rabi sai me sai fatiha lokacin alwalaya fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمره والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تكلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله على محمد إلى الله يا أمة وعلى أخوك السلام عليكم إلى الله